الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan maktaba ta mu mai taron albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gobe kamar da kasancewa domin ci gaba da bibiyar darasi cikin littafin na halul masai littafin koyon ibada wanda muke karanta ya cikin wannan maktaba a daidai wannan yini kuma a daidai irin wannan lokaci yau dai muna yinin litinin daren talata wanda hakan ya yi daidai da yau tara ga watan biyar ɗin musulunci watan jima'a da lula hijira yau na da shekara 1446 goma sha ɗaya ga watan sha ɗaya na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani malai na mana karatu cikin kitabun sahawi kenan ko babu sujudu sahawi muna cikin magana ta sujida ta rafkanuwa shi ne sujidar kabli da ba'adi da abubuwan da suke sabbaba su da kuma yadda ake yin su da abubuwan da in sun faru a sallah za a yi kabli ko ba'adi akwai abubuwan da in sun faru sai an maimaita abin sannan kuma a zoyi sujudu ba'adi ko kabli da dai bayanai da suka gabata a karatun mai na shafi na a 95 ko za mu tashi inda mali yake cewa kamala sujudu fi tarkil fi tarkil fadila haka ne muna cikin bayani game da wa man naqasa faridatan fala yujzi'uhu as-sujudi alaiha a wannan gababi mun gama matanin mun shigo cikin bayanin ku abun da yake cewa kamala sujuda fi tarki fadaila fi tarki fadila an ga ku haka ne baji ba wa man ja'a eh wa man ja'a ran da shi mutama mai wannan ne to maliki cewa wa man jara fi mahalli sirri haka ne wanda ya bayyana wanda ya bayyana abin da ake koyin karatu kamar sallan azhar mutum ya bayyana ko sallan la'asar ko ɗayan ƙarshen magrib ko biyun ƙarshen isha'i a ce yayi rafkanwa ya bayyana karatu a waɗannan rakoyi sajjada ba'da salam hukuncinsa zai yi sujjada bayan sallah li'annahu bin nisba ila sirri ziyada domin duk wanda aka ce a koyi aka bayyana dukariya an gane ko bayyanawa a wanda asalinsa koyewa ne an ƙari ne haka nan wa annan man takallama fi salati sahiya haka ne duk wanda ya magana a sallah da rafkanuwa ya manta yayi magana amma yana sallah aw sallama min rak'atayn ko kuma daga yin rak'a biyu sai sallama dan rak'a sallan azhar ce ko la'asar ko isha ko magari daga rak'a biyu ko yi sallama da mantuwa amma wa raja an qurbi li itmami salat to in a kusa ne sai ya dawo da gaggawa an kusa ne sai ya dawo yayi wannan sallama kai yayi wannan rak'a biyu sai yi sallama an fahimta aw zada rak'atan aw rak'atayn sahw ko ko mutum ya ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu shi ma a sallarsa da rafkalwa fin ruba'iyya a sallah mai raka'a hudu kamar azahar la'asar isha'i mutum ya ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu da rafkalwa to malam sai ya ce saje da fi jami'i zalika ba'da sara wannan duk abin da kai din nan to abin da ke kanka shine sujjada bayan sallah bayan ta ce assalamu alaikum ka kama sai kai sujada guda biyu ta baki ana ganewa lati haqiqi ziyada domin wani abin da kai kari da magana da sallama a raka'a biyu da ƙarin raka'a ɗaya ko raka'a biyu duk kari ne a bayyana hukuncin ƙari a sallah kuma shi da kai ba ji matuƙar ƙarin bai kai daidai da sallar ba duk sallar da ƙari da aka yi daidai da raka'o'in sallar ta sallar da bace ana fahimta li hadisi zuriya dai akwai hadisin zuriya dai da muka karanta shi a baya wanda yake cewa ta rana manzon Allah ya sallah da su da aka yi raka biyu yi sallah har ya koma wani gibi cikin masallaci ya zauna ya kama askar nasa ya zuriya dai ne yake cewa manzon Allah sallah nan an rage ta ne ko kuma kamanta ana ganewa sai ya ce a ba mantuwa ba ragewa sai shi tura ka biyar sai tambayi su abokar da umar da su usman suna masallaci ya suka ce eh kwarai raka biyar sai ma'aikin allah ya taso daga inda yake zaune ya zo nan wanda yake tsayewa ya jagoranci sallah sai ya kabbara sai ya wannan raka biyun da biyuwa da aka kammala biyun aka cika da biyun da aka yi na farko sai aka yi sallama an fahimta kaga ta zama hudu kenan kaga an samu ƙara ƙari ƙarin sallama ƙarin maganganu da tafiyarsa da dawowarsa duk wannan baya cikin sallah amma hukuncin da manzo Allah sai ba a ribayin wannan ana fahimta ko to kaga shin ka ƙara abu wanda ba mu shi a sallah matakar bai kai daidai da sallar da kai ba to hukuncin ka hidi za ka yi sujira ba shi ne kici hadisu zulidain wa hadisu abdullah radiyallahu anhu kama fi sahihai kamar yadda hadisan guda biyu suna cikin littafin bukhari da muslim wa amma in takallama muta'ammidan amma idan kai zance da gangan a sallah fi ghairi islahi sala magana kuma ba ta da alaka da gyaran sallah haka kawai kai magana kuma ka sani a sallah kai wani abu wanda bi shi ba shi da alaka da sallah au za da ala salati misra ko ka ƙara sallah kwatan kwacin ta in mai raka'a hudu ce a ce kai takwas in mai biyu ce kamar asuba kai hudu in mai uku ce kamar maghrib kai shida to sallah ta bace an gane ko auza da mislaha sahwan batlatu salah fi alhalatay a wannan yanayi guda biyu da yin magana da gangan da ƙara sallah kwatan kwace rako'in ta ita sallar farilla da ƙara ƙari to wannan gaba ɗaya mala ya ce sallah ta bace ya sake wata wa qad marra bina hadisi at-takalluf fi salah yanzu mun wuce hadisi da yake magana ma take magana yake yi magana kan mutum ya yi zance cikin sallah na sanar da ku cewa ba duk magana ba ce take ɓata sallah idan magana tana da alaƙa da sallah to ba ta ɓata sallah idan magana tana da alaƙa da gyaran sallah ita ma ba ta ɓata sallah ana fahimta ko magana da rafkanuwa kamar ta kai magana kana sallah amma da mutuwa shi ma baya bata sallah abin da ke bata sallah na magana kai magana da gangan ka sani sallah kake kai magana to wannan qat'an ittibaqan sallah ka dauki sai ka canje wata amma misali ga hadisin can da zuri dai manzo Allah ai sun yi maganganu ne ko kuma yayi da sauran sahabba iya tambaye su yaya haka ne kaga da lokacin sallah da shiga ba amma da yazo bai sake sallar daga farko ba sai ya dora daga inda ya sallama na ya ƙara raka a biyu to kaga shi ita magana idan tana da alaka da sallah ko gyaran sallah ba ta bata sallah na buga muku misali cewa liman ya yi rafkanuwa amma kuma ya kasa gane me yi an ce dai subhanallah ya san akwai matsala amma ya kasa gane me yi ana ganewa shi ba ya tsaya ba shi ba ya zauna ba ya san dai an ce subhanallah amma ya kasa gano me yi to yana da kyau sai liman ya ce to malam ladan da Allah mene me ya me bayani me faru ne sosai ko liman ya masa bayani ai abu kaza ne ba ai ko abu kaza akai kaga maganar shi liman da ladan ko wani a bayan liman tana da alaka da sallah tana da alaka da sallah wannan ba matsala bane ba matsala bane a sallah kun fahimta kun fahimta ko mutum ya je bakunta gunda ko sallar ake yi ba a san meye ba hukuncin sallar ba kai a matsayinka na matafi za ka yi kasar waɗanda ka samu ba su san ma mai kasar ba masu za su yi alaƙa kawai da kai liman da kai sallar ba za su sallar masu ba abin da ya shafi su ko raka a biyun kai ko ukun kai ko ɗayan kai masu wanda kai sallar ba ka sallar su to har in ka san wannan gun da ka je da wannan matsala to idan ka zauna kayi tahiya kafin kai sallama ana gadewa kayi tahiya ana jiran sallamar ka zaka iya cewa utimmu salatikum ana musaf ma'ana shine ku cika sallar ku domin ni matafi ne kai ka ce assalamu alaikum kai sallama ka sako sai su ƙara saka ruwa har in kana tsoron gun akwai wannan matsala na'am eh ga musu da Hausa ko da yaran da suke ji ana gane wannan to wannan duk ina kwatanta muku maganganun da ba sa kawo matsala ga sallah amma magana haka kawai ta abin nan ganin damar ta san zuciya ko magana ta raɗin kai wanda ko ba ta da alaka da gyara sallah to wannan gaba ɗaya malam ya ce tana ruhi sallah gaba ɗaya ta ko a ƙara wa sallah kwatan kwacin da rako'i ita ma wani iya kawo rushewar sallah gaba ɗaya an fahimta nan malai ce qala shaykhu rahimahullah malam Allah ya masa rahama yake cewa wa man zada fi salati rak'atan aw rak'atayn sajada ba'da salat duk wanda ya ƙara wa sallar saraka'a daya ko ya ƙara wa sallar saraka'a biyu to shikenan zai sujada ba'da salam zai sujudul ba'di wa man zada fi salati mithlaha amma wanda ya ƙara a sallah ya ƙara kwatankwacin sallar duk ƙari ne batlat sallar ta rushe gaba daya ana ganewa wa man shakka fi kamali salati duk wanda yayi kokonto game da shiga sallarsa ka je dai kana ta hiyan karshe amma sai kokonto ya zuma anya sallar nan ta shiga kuwa ko sai yazo ana zamanin kokonto ko haka ne ana shekarar kokonto sosai kuwa to malai yace idan har ka zo dab da sallama sai kokonto ya zuma sallar ta cika ko ba ta cika ba kana kokoto fi kamali sala au a atabi ma shakka fi kawai sai ka zo da abin da kake kokonta in kokontan ka raka uku ne ko sai ka taya kawo ne ta hudu shi in kokontan ka baka yi ta hiya bane sai ka yi ta hiya kawai shine atabi ma shakka fi abin to kana in kana kokonto a sallah hukuncinka ka zo da abin da kake kokonta da shi ka sai ka sake shi yawa sai ke cewa washakku fin nuqsani ka tahaqquhi washakku fin nuqsani ka tahaqquhi mala yace shakka a kokonto to kaman tabbatar da kokonto ne kai kaman tabbatar da babu ne an fahimta shakka fin nuqsani ka tahaqquhi duk mutumin da ya kokonton ban yi abu kaza ba a sallatu biyin ba ana gane ba ka zauna har za ka ce assalamu alaikum sai ka anya kwana ita iya kaga shakka ce fin nukusa ne yayi ina fata kuna ganewa shakka ce fin nukusa to hukuncin wannan ka zo da abin da kai shakka shine ma'ana duk wanda ya kokonto cikin tawayar wani abu a sallah to ya kaman takare bai yin ba Allah sa kun gane sai malik ya cewa faman shakka fi raka'atin aw sajdatin atabiha duk wanda yi kokonto bai yi rauta raka'a ba aw bai bai wata sujada ba ko sai zai kai raka'a biyu ka zauna sai kake tunanin anya ba raka'a ɗaya bane to karka ma bata lokaci ka taya kawo da rika ba kai sujada ɗaya ka dago kai ɗaya ka dago kiki anya ko ba ɗaya ne ba sujadan nan kamar ɗaya ne ko sai kuma kai ɗaya an fahimci wannan wani haka hukuncin yake ko kai liman ne ko kai mamu ne ko kai mace ce ko kai namiji ne haka ne in dai kai kokwanton abu a sallah to shikenan wajen rage shi to ka zo da shi kawai an gane wa sajada ba'da salam shikenan sai kai sujada bayan sallah shikenan akwai hukunci ka kenan kai kokwanto ba kai abu kaza ba to zo da adin kai idan ka gama sallah kai sallama sai kai ba'di kawai shikenan wa man shakka fi salami wanda yake kokwanto anya ko yayi sallama a sallan nan anya kawai dai ka ji ka fara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ko subhanallah wa bihamdihi haka dai ka fara tasbihai sai kana tunani anya nayi sallama kaga wannan karatun yayi daidai da wannan zamanin wallahi ana cikin watan kokon doka kaga dinka karatu na yazo iya baka mafita a matsayin ka na masallaci ka ji ka fara subhanallah walhamdulillah anya ko nayi sallama anya to ya zaka yi suna wanda sun yi goma su yi ba ya su kawo ta kawai shige na gaba daya sai ma dace duk wanda wanda ta same shi iya kokotan ya yi sallama ko bai ba sallama kawai ta ke yi sallama kawai ina ta na yi sallama bai yi assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi shikenan an gane ko in kana qariban amma in akusa ne idan tuna ba kai sallamar ba ba dau dogon lokaci daga sallar a kusa ne ko magana cikin masallaci ko gani kusa da magana lamari amma wala sujuda alaihi ba wata sujuda za in sallama ce kamanta kake tunani ke baka yi ba kana wannan tunanin ko za ka yi sallama shi kenan ba wani abin da za ka wala sujuda alaihi a wa in dala ne wa in dala amma idan yayi tsayi ka gama sallah kamar da minti goma ko minti goma sha biyar sai kana tunanin anya na yi sallama kuwa anya kai ina tunanin ban yi sallama a sallar nan ba to har in abin ya tsawaita daga gama sallar ka zuwa kokon kai sallama ko baka yi ba to batalat salatu sallar tawhid an fahimta sallar tawhid ka zo ka saki sabon sallah wal muwaswisu bi tarkil waswasati wala ya'ti bima shakka fihi amma shi mai waswasi wanda dama shi can tun ma kafin lokacin tunubin wasu yake an gane ko tun kafin tunubin ya zo dama shi ne wasu ne dama ana ganewa in wasu ne dama kullum iya cikin shakka da kokwanto to shi ke da shi hukuncinsa a sallah ijimalin sai yake cewa ya ati bi ma shakka fihi wala ya ati bi ma shakka fihi ba zai zo da abin da ke wannan ba na yi ta iya ban yi ba kawai ka yi tafiyar ka kawai ka yi salama ba kai ba kawai ka yi jega in har kokwantan ya auri mutum ko sa ko da ku doki a wurinsu ko alwala ce ma sai yayi sau biyar yayi sau goma iya tunanin kamar ba ta yi ba kamar bai da hara ba kamar yayi hadasi haka da akwai irin waɗannan mutane to duk wanda kokwanto ya aure shi to duk abin da yake tunanin bai yi ba ko yayi ko mai janna yawa wala ya ati bima shakka fihi sawa'un shakkun fi ziyada aw nuqsan wannan kokwantan a ƙari ne ko rage ne da abin da ya shi kenan ɗaya da ya guji albayan yani annal musalli iza shakka fi kamali salati shi mai sallah idan yayi kokonton cika sallarsa sallar ta cika ko bata cika ba ai hal salla salasan aw arba'an shin yayi sallah raka'a uku ne ko raka'a hudu ne fa innahu yabna yubna alal yaqin ko yabani alal yaqin ya bani alalaki sai ya gini a kan ya gini kuma yi da iya kokwanto a salasan au arba'an sai ce kawai hukuncin sai ya bani alalaki sai ya gini a kan ya gini kuma ya yakinin nasa ya gini shi ne nan ba ta ƙasa ita ce ya gini idan kana kokwanton uku ne ko hudu dawo ukunci dama kokwanton a hudu yake a yi amma uku tabbas ya kuma kai idan kana kokonto biyu ne ko uku to uku ce kokonta sai ka dawo biyu ce shine yubni alalaki an fahimta duk mutumin da yake kokontan yawan rako inda yayi kokonto ya zo masa ko sai kaddara a nan bar kasan gidi in biyu ne ko uku kai ka ce a biyu nake in uku ne ko uku kaddara uku ce in ɗaya ne ko biyu ko a ɗaya kake an fahimta nan to wani shine kokwantan yawan rako'in sallah sai ka dawo a nan ba ta ƙasa ita ce yaqini shine yubna al-yaqin wa huwa al-aqal shi yaqini shine nan ba ta ƙasa ke in uku ne ko wani to uku shi ne yaƙini in biyu ne ko uku to biyu shi ne yaƙini fahimtu waye a ti bima shakka fihi sai ya zo da abin da ya kokwanta sai ya ƙaro raka ta zama ukun ko ta zama hudun an fahimta wa huwa rabi'a shine ya zo da ta hudun idan a uku yake kokwanta wa sajada ba'da salami hukuncin sai ya sujada ba'di bayan sallah li ihtimali ziyada domin an farin jaya da bangaren kare falizalika qal musannif rahimahullah shi asalin mai littafin Allah ya masa rahama yake cewa anna man shakka fi raka'atain aw sajdatain atabiha duk wanda ya kokwantan raka'a ko sujada ko sai ya zo da abin da ya kokotin atake wa sajada ba da salami sai ya sujjada bayan yayi sallam li'annal qa'ida domin ita qa'ida tana cewa anna shakka fi nuqsani ka tahaqquqi domin kokonto cikin tauye wani ba sallah to kaman tabbas ne baka yin ba ana fahimta kana kokonta ban yi abu kaza ba to kaman ka tabbatar baka yi ba sai ka zo da shi ko ka canja shi li hadisi min mas'ud akwai hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi ana fahimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu kokonto cikin sallarsa falyataharra sawaba sai kirdaji dace yayi kirdadon dace kusan hausar mu na zauna a kano shi yasa suna da hausa mai kyau ne shi yasa an gane ku amma yanzu na kace mai kirdado yayi rasa mai kirdado inji da kuka san kirdado eh estimate ha canka yawa to wancan ya dan kusa da kawo yawa falle taharra sawab sai ya kwatanta daidai ɗin ya ma kwatanta wa gace ko kuma can ko kuma zaɓa sai ya zaɓi daidai an gane ko yawa yi ne falata harrasawa ya yi kirdaji daji wanda ya kokwanto kenan haka mazan Allah shi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kokwanto a sallah shi kenan ya kirdaji inda dace yake dacen kuma shine shine shine yaqini an fahimta kamar kana kokonta uku ce ko biyu to sai ka dawo biyu shine tabbas din shine sawab din an gane ko idan kana kokonta biyu ne ko daya sai ka dawo ɗaya shine sawab din an fahimta shine a wannan abin da suke cewa kirdado ko falet harra shine kamar wannan albina alilaki shine gini akan tabbas ka dawo zuwa ga tabbasi ne lambar da ba a kan tukukwanta ne gaba ina fata kuma yadda wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo kan abin da yake ba ku kwanto a kasa falyutum alaihi sai ya cika akan inda yake din summa li yasjud sajdatayn sannan sai ya sujjada guda biyu bayan yayi sallama kenan muttafaqun alaihi hadisin ya cikin bukhari da muslim wa fi riwayatil bukhari a ruwayan da bukari yake banta da ita falyutim sai ya cika sallarsa daga inda ya kokwanta ya zo da abin da ya kokwanta sun mai sallimu sai yi sallama sun mai ya sujidu ai ba da salami sai ya sujida bayan sallama ana ganewa wa anna man shakka duk wanda ya kokwanto hal sallama min salati ya aula ya yi sallama a sallarsa ko bai yi ba sai bayan ka gama azkar ma ka dan fara abubuwanka sai kake ta anya kuna yi sallama a sallan anya kuga duk wanda kuma iya nuna mana muhimmancin bin jami duk wanda yake sallah shi kadai wani abu za same shi amma idan kana bin jami albarkacin jami'in to duk wannan rigingimin ba za ka same su an fahimta in rabkanuwa liman din yayi to za a samu wanda zai tunatar da shi amma kai kadai kake yi ban kai rabkanuwa babu bitar da kai kaga wani iya karuna mana falala da alkhairin bin jami abu da yawa wanda zai ci karo da kai kai kai kana sallah tukun kana jami ka wuce shi an bai janna sai malik ke cewa yayi sallama ko bai ba hal sallama min salati aula to fal yusallim kawai sai sallama a take kawai wa sahhat salatu sallasa kuma ta inganta ta yi ba matsala illam yaqul amma idan bai ja lokaci da yawa ba har in lokacin bai tafi da yawa an gane ko li'annahu in kana sallama yanda al'amari yake in dama can yayi sallamar kuma yake kokwantan bai yi bai ƙara wata ta biyu to dama faqad tamma salatu dama tun kafin ya tabi masalar ta shiga kaga wannan tabi ba ta da wata alaka da sallar an bayyana kaga masallar ka tsaf kai sallama sai kake tunanin nayi sallama ko ban yi ba a kaddara ma kai sallama ka sake wancan ta kokwanta to babu da ya shafi sallar ka dama already sallar ka ta shiga dama dai da biyarta an gane ko wannan sallama da kai ta biyu gyara kai an gane ko yawa sai yake cewa dama can fakartan masalatu wa qa'a sani kharijaha ita kuma ta inda kai dama a wajen sallah take ina kharijaha dana wajen sallah duk abin da kai kuma a wajen sallah bai da alaka da sallah ba zai kama matsala game da sallah an fahimci wannan fala wajha lisujud to anan ba wata fiska da za a ci kai sujud ba wata sujud da za ka wa in dala amma in tunanin naka yayi tsawaita bayan ka kammala sallah kamar minti sha biyar zuwa minti ishirin sai kake sanar na yi sallama ko ban yi ba an fahimta au ƙaraba au faraka kai au faraka mawdu'ihi ko ka bar inda kai sallah ka ma ta yi kai tafiyar ka kana kan hanyar tafiya sai kake tunani na yi sallama ko ban yi sallama ana ganewa ka musi a salatihi kamar wancan bawan Allah da yake munura sallar kaga yayi sallama sai zai samu zalla inda yake ya mai sallama aw tahawwala min al-qibla ko kuma ka juya wa al-qibla baya ma ka kama harkokin ka ma kai nufin ka gama sallah kai kuma can ka fara sai kake tunanin cewa ba kai sallama ba ana ganewa to har in dai hakan ta faru sai ce batalat salatu shi mai wannan kokotan sallar su ta rushe gaba daya lidul fasli domin an samu interval mai tsayi an gane ko al-mukhalifu li hay'ati salah wani intabar ɗin mai tsayi kuma ya zo ya zamanto saɓanin abin da aka gina sallah a kanta kuna ganewa ita sallah ba a yadda ka ba da tazara mai tsayi tsakanin wannan gabar da wannan gabar shi ya sa ma karatu cikin karatu idan kai kana bin liman ka yi kunyi sujjada liman ya yi sujjada ya ɗago ya sake sujjada ka bi shi sujjada biyu ya dago kai kuma kana sujjada kana ta addu'a ko kana ta tasbihi halli man ya daga yayi karatun Fatiha yayi karatun sura baka dago ba har inda ya gama karatun Fatiha da sura baka dago ko ka dago wannan zarkar baka da ita kun gane domin ka tsawaita tsakaninka da liman ka tsawaita bin da kake masa tazara ta yi tsayi wannan tsayin da tazarar ta kawo ya bata ma wannan raka'ar baka ko daliban yayi salama to wannan raka'ar da ka bari har ya shiga wata gabar baka biyo shi ba to baka da ita wannan raka'a sai ka sake ta kun fahimta to in baka yi sallama ba lokaci yayi tsayi minti 10 minti 15 kaga wannan jan lokacin da kai kuma a cikin sallah ne sallar bata cika wadanda baka yi sallama ba to wannan jan lokacin da kai baka yi sallama ba shine ba ta sallah da noma ka'ida sallah daga wannan gabar zuwa wannan gabar zuwa wannan gabar ba san jan lokaci a cikin haka take tafiya mota tabi'a mutawaliya hatta ila salam ina fata kuma yanzu to wannan shine abin da malai ce ne yace tsawon da tai ya saba hay'ar sallah yanda aka tsara sallar ake gudanar da ita a shari'a tsayin tsakanin sallamar ka da tunaninka ko tsayin da tunaninka ya jawo bayan ka tashi daga sallah to shine ya ruguza masa sallar gaba daya Allah ya sa kun gani sai malik ya cewa wa fuqudani al-fawr kuma an rasa al-fawr al-fawr shine yin abu abu daya sallah ana so a yi ta akan mala'in da ka fara yi inda ba da larura to ka tashi ka je can ka je can ka je can har ma ka fita daga masallaci kuma kana cikin sallah kaga wannan fawr din an rasa shi an fahimta au yawa wal mawala da kuma bil abin ajiri shine mawala daga kabbara ruku'i ɗauka daga kabbara karatu na fatiya da sura ruku'i ko ɗagowa daga ruku'i tafiya sujada ɗagowa daga sujada koma sujada na biyu ɗagowa kaga akwai muwala daga wannan sai wani ana jerantawa to idan ka bar minti goma ko sha biyar a wannan tsakanin sana kana tana kayi salama ko baka bata wannan mawalar ba jerantawa ta katse an yanke ta an gane ko al-mashruqa lisihatiha domin yi alfawar wal mawala sharaɗi ne na ingancin sallah a fahimta alfawru wal mawala to sharaɗi ne na ingancin sallah an gane wannan wa qad qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin alqur'ani mai girma wala tubdilu a'malakum hina ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasul sai ce wala tubdilu a'malakum ya kuma su imani a wanda kuka imani kuka aiki na kwarai fi wa Allah da manzo da'a amma kar ku rusa ayyukanku wala tubdilu a'malakum kar kayi aiki kuma ka rusa shi Allah bai san wani daga cin abin da yake rusa aiki akwai riya ka yi aiki don mutane su gani su yaba ba to riya tana rusa aiki daga cin abin da yake rusa aiki akwai hasada manzala ki ce hasada ta akulul hasanati kama ta akulul nar al hasada tana kone kyawun ayyukan kamar a cinnawa auduga wuta an fahimta sannan abin da yake rusa yake akwai sum'a sum'a wacce take da take da alaka da riya da da sum'a da riya suna tafiyar kafaza da kafaza ita riya kana so a ganka lokacin da kake yi sallah kake karatun qur'ani kake sadaka kake kyauta kake to a lokacin kana so a ganka kuma son a gankan da niyyar ka burge wanda ya ganka da ko a cika ai baya suwa ne aiwa aikin da sai suwa na ai dole shi ne riya wannan aikin kotun daga aka haife ka har yanzu kake to Allah baya san duk tsayin da aka dauka na lokaci wallahi Allah baya san kuma duk girman aikin ko da za ka yi sadaka da dutsen Uhud duk sinariya ne amma kana yi dan ayi ba ma ko da ba ayi ba ma din bakon ya rushe an bayyana wannan shine riya ita kuma sum'a bayan ka gama aikin ne ba ka gama tsaf sai kuma ka zo kana bada labari ka ai wallahi ce litinin din nan wallahi azumin nan yayi wahala ai ka san an yi rana wallahi ha ko kuma lafiya alamin sai yasa ban fito ba wallahi ai ban fito ba ka san alamin sai to kake faɗa ba ko kuma ka ba wani yan farka ka yasa ya wuce kuna zo a wani a ajiwa na ba wancan kayan ba yake cewa yi ne ba shi ba ka ka riga ka ba shi abin yanzu da ya wuce to amma ta faɗar da kai to ya rusa mai an bayyanta ba kuma jiwana ba da iya ta neman aiki yake cewa muka samu dawa ne je rage ta fama ba dan mun jawo kuma sashi an kuka ba kaga duk ka rushe aikin wani da sum'a ke bayan kayan aikin ka nuka da ba da labari dan a yaba ma ko a ce a suwa na masu kokari to shi kenan aikin ya rushe fahimtu to wannan duk suna cikin abubuwan da suke rusa aiki shine adiqu Allah wa atiyu rasulullahi wala tubdilu a'malan kar ku rusa ayyukanku ana fahimtar wannan da dai makamacin abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da suke rusa aiki sai malik cewa ko kuma fara abu kafin ka je karshe ka yanke ki ma iya rusa aiki ka fara aiki ba a je gabar da ake so a kai ba ka ba ka fada to shi ma aiki ya rushewa kamar ka fara azumi na nafila ba kai lokacin shan ruwa ba haka kawai ka ajiye azumi to shi ma aikin ya rushe har ma malamai suna ce inda gangan ka ajiye masu yamma wa kuba ana fahimtar wannan amma in na ramadan ne kada an kai wannan da gangan to sai kai azumi 61 kai wa zama malaman sun ce wannan irin wannan gangancin kai ba amma sai kai kafara ba ma tukuna abinda aka ce kai kafara shine a abinda ba ganganci bane ana ganewa kamar abin da ya sami shi na tashi ɗan mutum har ya yi sakaci ko har mani ya fita daga jikinsa da azumi da rana an fahimta ko da iyalinsa ko da tunani ko da wani abu to wani kaɗan an yi azumi 61 ana ganewa kaga wani akwai hila ta shi ɗan da kuma ya sha babban da ka zo ka ci abinci daga nan ya sha bambam daga ɗauko fi ruwa daga nan gashi ana fahimta wa'an suna cewa har inda gangan ka ci abinci ko ka sha to kai a babin da aka ce a yi kafara to ba ka yaci kamar wanda ya ƙi yin sallah ne da gangan haka kawai lafiyarsa kalau a yi kiran sallah a yi komai a yi komai har a yi sallar bai zo ba har lokacin sallar bai bai yi ba to shi baya cikin wanda aka ce su rama sallah baya cikin wanda aka ce su rama sallah wanda aka ce rama sallah sai mutumin da shari'a ta yadda da lalurarsa shari'a ta yadda da wannan abin da ya taso ma eh shari'a ta yadda in baka yi sallah a lokacin ba ta baka dama ka rama ko da lokacin ya wuce kuma a cikin damar ta shari'a ta ba ka sake sallah bayan lokacin ta fita bakin yin sallah da ganga ko akwai hayyar ta biyu bakin yin sallah da ganga duk wanda ya ki yin sallah da ganga har lokacin ta fice to ba shi a layin da aka ce ana masa kun bai wannan yawa sai mutum kuma sai inda zai kama sai ma da yake cewa daga cikin ruhu ya san aiki akwai wani mutum ya fara aiki bai je gabasa ba ya fatsar to iya cikin tukdul amal wa qadawul ibada ba'da shuru'i fiha mubtilul laha male ce yanke ibada bayan ka fara kafin ka je ka sai ya bata aiki ka fara ibada kafin ka je gunda aka ce nan ne iyakar zuwanta ka yanke ta tsakiyar gangan tuk aikin ya rufe gaba daya wa annal muwaswisu allazi istankahu shakku mai yawan waswasi wanda waswasi ya aure shi an fahimta kama fi risala kama yadda malam abu zai da alƙirawa ne ya faɗa a cikin littafin sa risala ko wa man istankahu shakku wanda shakku ya aure shi fa innahu yalhu an kawai zai yalhu kaman zai zai rabkar da shakku ma kawai zai dauka kaman bai ba inda har shakkun ya aure shi kullum a cikin kwakwallo yake tun kafin zuwan tinubu da ba kwakwallo yake a gani kuma yanzu wannan wannan tunibiyar ta ta kara masa kwakwanta ta ga arabu da shi wannan kawai da abin da ya je maguta farun dan yabe masa kawai ta yi kuma wannan auren kokwantan iya da matsala kai dai kam ba ka da kina ibada ba ka da kina kuma akwai abubuwa da yawa da suke sabbaba shi kuma akwai abin da in an yi ana samun waraka da shi amma kuma ba a babin ba da magani muke ba karatun fiqhu muke muna babin sujudu qabli da ba'di sai mu shiga da karatun mu ko yawa a malamai sun ce daga cikin abin da ke haifar da wannan hukunta akwai barin janaba da gangan ta yi tsayi a rutinin mutum janaba ta same shi ki wanka ta dau lokaci ko mace ko namiji to zai samu kansa irin wannan matsala ko jinkirin wankan haida ko na nifasi ga ya mata ta gama al'ada ta jirkin ta wankan ba ta yi da wuri ba har ta dau lokaci to wani iyaka wa an bai jana abu na biyu suka ce a in ka je wanka a ka'ida mutum ya je wanka wani lokacin zaka je kana jin fitsari ne to gunda za ka zuba ruwan wankan ka ka tsugunna ka yi wanka a gun to kar ka yi fitsari a gun ka koma gefe sai ka yi fitsari ka a gefe ka yi ɗahararka sannan sai ka koma gefe abin da ke ka yi wankan ka amma gunda kake wanka in a gun kake fitsari to shi ma wani hukuntun ya wurin kun gane da kyau in kana jin fitsari kuma za ka haɗa da wanka to sai ka koma gefe kai fitsarinka idan ka gama fitsarinka kai tsarkin fitsarinka sai ka koma gefe kuma kai wankanka an bai wannan amma wa'ansu ma suna wankan suna fitsari suna zuba ruwan wankan amma kuma suna fitsari a daki a lokaci da ya kaga wannan ba zai ba shedan zai haifar ma da kokonto a zuciyar ka an bai wannan wannan guda biyun suna cikin manya-manya abin da suke sabbaba wa mutum kokonto da yawan mantuwa da yawan mantuwa da yawan shagala da rafkana duk wannan suna samu idan wani ya gama ta haka komai a shagalce haka ba wani abu a kinse to ka bincike ta tana wannan in ta gama al'ada watakila ba ta wanka da wuri idan janaba ta same ta watakila ba ta wanka da wuri za ta zama wata wata shahaya shahaya haka wata haka haka dai ba wani abu kintsatsi a kwanta ba nutsuwa ta su ma mazan haka tana sami su amma yadda an ji ciwon ko an ji abin da yake sababa ciwon eh amina Allah suka ce kuma maganin wannan na farko a bari in kana masu jirkin tijaraba ko kaza ka dera in kana haɗa fitsarinka da wanka a lokaci ɗaya ka daina abu na biyu kuma ka samu ruwan zamzam ko ruwa da aka ɗisa maka zamzam a ciki ka dinga yawan karanta ayatul kursiyu da falaki da nasi a ciki kana sha wannan insha Allah ka ɗau wannan matakin guda biyu da gaggawa za ka raba da ciwo kwakwato da mutuwa a ba wani kafa nan ba ta yi kawai yawa wannan shi ne insha Allah in kai wannan ka dage kana wannan in kana da wadata zamzam din gaba ɗaya ka dinga yi kana sha in ba ka da wadata ka samu ruwa ka ɗin samu a zamzam a ciki kana wannan ba lokaci ba adadi kai kai insha Allah wa cikin kwanaki kaɗan za ka shiga da mai shiga rasa Allah ya samu da shi to sai mala ya ce wanda kokonto ya aure shi kullun iya cikin kokonto fa innahu yalqu an to zai rafkar da kokonta ma zai watsar da kokonta gama ma bai ba wala islaha alaihi bai da wani abin da zai gyara wannan kokonta in ya gyara wannan to dama shi a kokonta an fahimta sai yake cewa walakin alaihi an yasu da ba'da salami shi dai wasu malaman sun ce duk sallah yayi ba duk sallar duniya kaga wannan mai matsala ce yayi a ce kullum kai ba'adi ka zama dan ba'adi kenan ka zama ba'adar dai an fahimta an ce kullum sai kai ba'adi kaga iya daga cikin illar ka sake kwanto ya aure kenan ko ba yanda za a kai ibada ta minti biyar ko goma a jere sai wani kwanton ya zo ba anya nayi tsarki anya ban yi hutu ba anya alwala ta yaya take anya nayi kaza anya nayi kaza kaga irin wannan kuma hadda qur'ani ba ta fakan zai ba zai yi kwata kwata ba zai yi hadda qur'ani amma bijan sai malike cewa a kullun zai dinga yin ba'adi kamar da wasu malaman suka bada fata li hadisi abi huraira radiyallahu an akwai hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum cewa dayanku idza kama yusalli idan ya tahi zai yi sallah ja'ahu shaytan shaytan zai zo masa kana jibo dama shi shaidan duk inda aikin alkhairi yake a nan yake da mutanen banza masu sharholiya masu saban Allah to su kamar kudin kashewar shaidaniya aljihun su an bayyanta kamar kudin da kake nema da na aljihun ko ne ne yake ki wanda ke aljihun ka to duk ashiraran mutane kudin shaidan ne aljihun sa ya riga ya gama da su amma kamar kai kaje kana ta fafutukar neman kudi an gane da kyau ko to duk mutum mai aikin alkhairi to haka shi dai yake farautarsa haka yake farautarsa wallahi kamar dai ka je ka zake kana noma kana so ka tara abinci ko kana kasuwa wurjancan ko kana kaza wani ko sallama ma baya ji an gane to wallahi tallahi haka shi dai yake farautar mutane kirki ya ganka mumini ya ga ka sa qur'ani a gaba kana san hadda yau kullum kana zuwa kana jin karatu abinda zai gyara ma sallah ya gyara ma sarkinka kullum kana zuwa ana jami'i da kai kullum mutumin kirki ne kai to shi dan bashi da aboki fada ka ba duk ta inda zai kasara ka sai yayi ana ganewa yasa kun ga istiqama akan aikin alkhairi in ka tsinci kanka a wannan ka gode wa Allah a ce sallan nan guda biyar kana yi tajin aƙalla a sati bai fi kama karaɗe kuɗi ba a ce a misali a sati kana samun damar zuwa gun karatun addini sau ɗaya ko sau biyu a ce duk sati sai an ganka sai dai in ba ka gari ko ba ka da lafiya amma in dai kana nan ɗan ƙaramin ciwon kai ko mara sai ka zo to wani istiƙama ke amma ɗan ƙaramin uzuri in iya kaɗar da kai wallahi shi ne wallahi ai wallahi ba ma tana bari sai da aka wallahi can yana ga bai fi tsoron minti goma a tashi ba tana shedan ya aure ka an bai fitar nan ko kuma ka ga mutum iya azumin alkamis da litinin ya shekara iyayi ba sanyi ba rana ba damina iyayi to na ku isi kama da bari ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa afdalul a'mali inda Allah ma dawama alaiha wa iqalla aikin da Allah ta'ala ya fi so wanda aka dawwama a kansa ana yi duk ƙanƙantarsa duk ƙanƙantarsa in dai za ka dawwama kana yi to Allah ya san wani aiki ba a san ka fara abu ku kuma ka yanke ciki yana kamar ɗaukewar ruwa to Allah ba ya san ka ɗau abin da za ka iya ka dawwama kana yi shine fassarar wa abu rabbaka ta yi a ce kaleke ka ci gaba da yi wa ubangijinka bauta har tabbas ta zoma shine mutuwa dama shi ilimin addini da aikin ibada ba su da kashi dama ba a graduate a cikin su ba a yi da ilimin addini karatun ilimin addini da ibadar to ba a kare su in ka ka kare ka mutu ne an bai wannan yasa duk girman malami a addini to iya da malaminsa ko iya da sashi amma yanzu ka gama digiri shi kenan kawai duk inda ka game digiri ne ko za ka yi shekara goma sha biyar ba ka ɗauko abin da aka ma na note da lecture da waye ba kai dai mai digiri ne kawai kuma a ce aka zo kotsin da aka ma na level 1 ko level 2 ba za ka iya cin sai zuba ka ma manta wani sunansa ma ka manta amma da ke ƙaryar duniya ce digiri gare ka sama da shekara ɗaya ko ba gaskiya ba ne amma yanzu kin karatun addini kace ba za ka yi nazari ba na gani wallahi ba zai yi ba kayi karatun kayi kayi amma in kana so karatun ya tafi wallahi sai kai nazari musamman yanzu Allah ya kama mana arzikin waya wani abin in ya zo ma sai ka buga waya malamin ka kaza abu kaza malamin da kana da nisa da shi ka ce ya baka lokaci ku tattara ko kamar text message akan wata kalma ce daya ka rasa yadda za ka yi bayani a gane ta sai ka nemi ilimi a kusa wallahi wani lokacin darasin awa ɗaya nan da ake ko sai mutum ya awa uku iya bai ci a kansa awa uku wallahi sai a shafi yana nazari a kai saboda ilimin addini ya bukata wa kuma ana son istiqama ana fahimta ka dawwama kana abu duk kankantarsa Allah ta'ala ya karba mana ya samu cikin masu ikhlasi da kuma yi dan shi ya rabbal alamin sai malik ya cewa shi dan zai zuwa ɗayan ku idan ya kabbara sallah ja'ahu shaytan fi yalbisu alaihi sai shi dan ya zo ya cakuda masa tunani hatta la yadri kam sala har shaidan din ya sabbaba ma ka rasa ma raka'a nawa ka sallata an gane ku kuma musamman a yanzu nan wallahi ina ƙara jaddadawa ka dage ka dinga bin jami'a sallah bin jami'i to zai dauke ma rigigimu da yawa amma in kana yin sallah kai kadai to akwai abubuwan da dole sai ka samu kanka a cikin su sai ka samu kanka a cikin su akwai wani bawan Allah ranar muna sallah haka mun kabbara muna sallah an yi raka a biyu sai ya zo ya samu raka a biyu to Allah ya sa tare suka higi da wani masallacin ya san da an yi zaman ta an tashi suka kabbara suka bi ya ce da liman ya yi sallama iya ganin mutumin na wala ya sallama ya a raka a biyu kuma ya ce subhanallah ya fito wasu jama'a kaga wannan da da shi aka fara jami'a bai da wannan matsalar an gane sai da ya fita sai ke ce wani raka biyu ka samu ba yana ka fita sai shi a'a shi ba biyu samu wuce a tar maka gira gida ka gani ko ya tafi da yawa to irin wannan suna nan ba za su yabu ba amma alkhairin ka bi jami'i wallahi za su rage mu abubuwa da yawa yasa wata rafkanuwa kai kadai wani riga kaza da dan gabatar da kaza da jirgin ta kaza an ce liman ya dauke ma an gane ko kamar misali an zo liman ya yarka abi zai zauna kawai ka meke tsaye an yi ka ɗauwaya ka yi tsaye to in ka dawo yi ka da ka zauna ka sami liman kuje shi gina maka da matsala abu ya wuce ko kuma gun zama ka ki zama ko gun tsayuwa ka zauna an zauna ka a ta biyu ko ta uku liman ya mai iya kai ka zauna ka ɗauka zama ya za a yi shi ke nan ya kaga liman muka zai maka da gabi shi kawai shi kaga duk wannan da kai kaɗai ne da matsala sai ka gyara an fahimci wannan amma albarka kana bin liman wannan duk ba matsala ya ciki ya ɗauke ba Allah ya samu da shi shi ne ce hatta la yadri kam sala Allah shi dan ya mantar da kai ma raka nawa kai fa iza wajada zalika idan mutun ya tsinci wani a cikin yanayin sa fa iza wajada zalika ahadukum falyasjud sajdatain har in mutun kullun a cikin wani kokwatan yake kullun iya cikin wani kokwatan yayi bai yi ba kaza shi dan ya mantar da kai kaza ka gyara kaza tunanin bai tafi a kaza ba to shikenan kullun Allah zanta ma kai sujada guda biyu bayan sallah falyasjud sajdatain wa huwa jalis ka gama sallar ka zauna kafin ka tashi ka fita kai sujjada raka kai sujjada guda biyu shine ba adike muttafaqun alaihi hadisin ya cikin bukhari da muslim wa fil babi hadi ahadis bi ba'dha a ta'ayin al ba'diyya wasu hadisan sun ayyana sun ce ba'di za a gane ko sun zo karra sun ce sajada ba'da salami wasu hadisan haka suka nuna amma kaga wannan sai ce fal yasjud sajdatayn sai sujjada guda biyu amma ana kaddara cewa ba adalci da ko da ba a ce ba adan bace to ba adalci fahimtu malam sai ke cewa masalikud dilala idan ka duba littafin masaliku dilala akwai wannan bayanai a ciki kamar yadda malin ya kawo sai yake cewa wa iza aikana bisahawi ba'da islahi salatihi har in ka tabbatar da kan cewa kayi rafkanuwa amma ba'da islahi salatihi bayan sallarsa ta cika bayan ya kammala sallah yayi ba'da ko yayi kabli ya gama can kuma sai tabbatar da akwai wani sahawin wanda bai magance ta li hadisi abi sa'id al-khudri wa ghairihi kama sabaka to wannan matsalar da tana faruwa akwai warwarata a baya hadisin Abbas ibn al-Qudri da walin sa cin abu da suka gabata a baya da akwai wannan warwarar wannan mutum ana bayyana to a takeice a wannan darasin namu na yau malam ya nuna mana kan cewa ka bayyana karatu abin da ake boyewa kayi gari a sama kuma iya wani limit aka ɗauka na bayyanawar ta jama wannan matsala sai malamai suka ce kamar ka karanta fatiha gaba ɗaya a bayyana ko da baka tura da sura baka tana tuba da ta same an bayyanta ko ko magariba ko ishagun da ake bayyana karatu sai ka kammala karanta fatiha tsaf a koyi ba wanda yi to nan ma ka samu rage sai ka yi ka an fahimci wannan to mun fahimci wannan a farkon darasi mu bayyanawa abin da ake koyewa ƙari ne koyewa abin da ake bayyana wa rage an fahimta amma dan aya biyu uku haka malamai sun ce ba komai akan wannan amma akalla bayyanawar ta ta cinye fatiha duka ko koyewar fatiha duka ce ciki an fahimci wannan na
to yanzu ya tashi zai bayyana sura zai bayyana ko sai maimaita a ba zai maimaita fatiha ba kawai sura zai bayyana shi kenan ku abinda zai kenan yawa har in ya maimaita fatiha daga nan to ba shi da sallah domin ba a fatiha biyu a raka haramun ne wannan ababin sallah ana gane nan ban ji ba yayi rage ya yayi rage abu na biyu ina yin samarin abin ne na ga dan sauran minti uku da haka an gane abu na biyu mun fahimci cewa wanda ya ƙara raka'a ɗaya a sallah ko raka'a biyu malin ya ce ba a dizi har ma nake cewa yanzu ƙarin ya yi kaɗa sai rage ne fi yawa domin mutane tunani ya musu yawa har ƙarin ma yanzu da wahala ga sallah matsalar ta ƙari ne hidere an fahimci wannan to in har lokacin wadata ne da kwanciyar hankali kai ta ƙarawa eh ka fahimci ka ƙara sallah raka'a ɗaya ko biyu to matsalar ka sai ka yi ba a di bayan kai sallah an fahimci wannan haka nan wa man zada fi salati mithla in kuma har ƙarin ma ya kai kwatankwacin iya sallar da kai ka maimaita ta duk ƙari ne to sallar ta rushe gaba da mun fahimci wannan abu na gaba wanda yi magana a sallar ko kuma kafin wannan kokonto a bangaren rage a sallah to matsayinsa tabbas ina kokontan ban yi tahiya ba to ba kai ba ina kokontan ban karanta sura ba to ba karanta ba shine wa shakku fin nuqsani ka tawqi ko da ka karanta inda shakkar ta zo al nuqsani to baka yi ba zaka zo da abin da kake kwanto a kan shi amma yanzu nan mun fahimci kan cewa kuma a duk wanda yayi magana a sallah in dai maganar ba ta da alaka da sallah kuma da gangan aka yi to sallah ta ruce amma idan magana tana da alaka da sallah to sallah tana nan ba abin da ya sani hukuncin ta zaka yi ba adali kawai za ka yi ba a riba yin kai sallam an bai janna mun fahimci kan cewa a duk wanda wa in dala batal salatu duk wanda yake kwatan yayi sallama ko bai ba sallama ce a sallah kake kwando nayi sallama nan ko ban yi ba amma lokacin da kake kokwantan kai sallama ko baka yi ba ka dawo da minti 15 bayan gama sallar ka to sallar ta rushe amma in a kusa ne ka tana cewa nayi sallama ko bai ba kana cikin masallacin ko sai ka ce assalamu alaikum kai salama shikenan magana ta kai amma har in kokonton ya tsawaita kafin ka tuna kai ko baka yi ba sallar ta rushe an bayyana nan to dai sauran abubuwan da muka bi ta kansu a cikin littafi waya Allah daga baya ko masu sauraron sa audio za su ji abin da muka faɗa insha Allah za mu tsaya a nan lokaci yayi mana abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai hukunci wannan kuma shine darasinmu na na nawa ne ma a lissafi 42 43 40 yawa 41 42 43 wannan shine darasinmu na 42 insha Allah Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce mu kuma roƙo. Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsadanka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka warkar da majinyatanmu Allah ka yi gafara ga mamatanmu Allah ka shirya mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ta'ala muna roƙonka dukkan abin da zai zama alkhairi gare mu Allah ka haɗa mu da shi duk abin da zai zama fitina a gare mu Allah ta'ala ka nisanta mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka sanya wannan karatu namu albarka ka sanya wa wannan majalisi namu albarka wannan maktaba ta mu Allah ƙara mata albarka Allah ka sa ta zamto cibiya ta fahimtar da al'umma addini da gyara kusakuran da muke samu cikin addini Allah ta'ala muna roƙonka amshi ayyukan mu ka yaɗe mana kusakuran mu ka samu lafiya mu gama lafiya dukkan masu bukatu na alheri Allah ka biya mana wanda suka rubuto neman addu'o'i da wanda ba su rubuto ba dukkan muna tawassi da wannan zamanin mu Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu na alheri akwai dan uwa malam Sani wanda ranar Juma'a Allah ya wajiya masa rasuwa wanda an san maganar da yawa wanda kuma ba su ji ba to gashi nan iya cikin kuma shine ma jagoran media ko na wannan makadaba ta mai albarka gashi nan a yi daban a rage a zaune to an yi jana'izar tarar juma'a bayan sallar juma'a da muna ƙara don Allah ya cikanta da gafar Allah ya rahamta mata Allah ya yafi mata ɗawainiyar da suka yi wajen kula da jinyarta su kuma Allah ya musa kai da alkhairi Allah ta ya inganta abin da ta bari Allah ta ya sanya albarka a bayanta da mai gidanta da sauran 'ya'yanta da 'yan uwa duka Allah ya ba su haƙuri Allah ta ya sa aljanna ce makomarta Allah ka taimake mu kamar albarka wanda ya asasa wannan maktaba Allah ta'ala ya mai sakayya da alkhairi Allah ta'ala ka ba ayyukansa da namu Allah ka jikan mahaifansa da namu Allah ta'ala muna roƙon ƙara masa buɗe cikin harkokinsa ka ba shi tsaro da kariya da mu gaba ɗaya Allah ka mai da kowa gidansa lafiya na akan ba ne na